صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لشدة قوتا نأكو وتربيعنا الآخر hijiran fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a maraicen subdu tsakanin magarba da lisha wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a karata ta jiridu tsari da hadithin jami'in sahih wanda al'imamun zabidi ya ikhtitarin a sahihul jami sahihul bukhari allah ya saka mai da alkhairi ya amfanar da mu abin da za mu ji na sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatun mu zai ci gaba kitabu na 47 shine kitabu sharika kitabu sharika hadisi na 1111 kitabu sharika ya aka ce ash-sharikatu lughatan shine al-ikhtilatu wal mazju gauraya da kuma cakuda gaurayo abu da kuma cakuda shi ne a sharika ko a sharika da kasara ko a shirka a shari'a kuma shi ne tauzi'ul shari'i bayan litinani alashiyatil shiyuri tauzi'ul shi raba abu tsakankanin mutum biyu a huska wanda yake na game ba ko kuma aqdun bainal mutasharikaini ne kulli ne tsakanin kulli alaka ne tsakanin masu tarayya da juna fil asli wa ribi a asali da riba kamar da ni da kai ka ka kuɗi in ka kuɗi mu gama mu tsera wani abu ko mu dinga aikata wani abu kaga ni da kai mun yi daidaito wajen kuɗin sannan riba sai mu dinga rabata ko kuma in ka kuɗi kai kuma ka iya aiki sai mu haɗa tsakaninmu amma a sarijajje ne za mu raba riba tsakaninmu ko kuma kai ƙarhi ni ƙarhi a bisa riba abin da muka samu ya aihu a tsakankaninmu wannan iya daga cikin kyakkyawan mu'amala ta musulunci shine a sharika tarayya cikin abu don saboda ya zama an taimaki juna kuma an haɓaka arzikin al'umma باب الشركة في الطعام والنهد والأرود باب الشركة wannan babin zai karanta da mahukuncin a sharika tarayya fi ta'ami wajen abinci ka ka abincin ka ka abinci na a gama a raba wannan hadi da kuma maciya ko maciya da za a gama kowa ka kawo abincin shi kowa ka kawo a gama a ci kenan annahadi wal'urud da kuma haja wal'urud da kuma haja ma'ana haɗaka ko sharika kan wasu abubuwa na haja jam'i na ardu an salmata bin al'akwaɗi radiyallahu ta'ala wani mukwara خفت أزواج القوم وأملكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبلهم فأذن له فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاعكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نار في الناس يأتون بفضل أسوادهم فبسط لذلك نتع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فهتش فهتف الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم daga salama bin al'akwa radiyallahu ta'ala anhu ya ce khaffat azwajul qawmi guzurin mutane ya zamanto ya rarrauta ma'ana ya kankanta ya rabu wa amlaku sun zamanto sun samu talauci al'imlaku shine talauci wala taqtulu awladakum khashyata imlak tarku kashe diyanku dan jin tsoron al'imlaku jin tsoron talauci khaffat azwaril qawmi uzuran mutane yayi rangwame wa amlaku ya ragu wa amlaku sun samu talauci ko sun kusa taraucewa fatan annabi sallallahu alaihi suka zo goma kifi na har ibilin wajen ya ba su dama su sore su soke raƙumansu fa azina lahum sai ma ke izini a gare su wannan ya nuna mana irin yanda wanda suka kama hanyar Allah suke gamuwa da jarrabawa a shaddil ibtila al'ambiya sun mal'amsal fal'amsal wani ce ya rasulan na ina ƙaunarka a namsa sai ce fa'a'iddalil faƙar tujifafa ka tana don makwa talauci kimtsawa da shiri lalle ka shirya ma talauci kenan na Allah suka haɗuwa da jarrabawa don Allah ya gwada imanin nasu shi yasa mabiyan annabawa duk talakawa ne kaga haka ya abu sufiyan ya tambaye ya raƙala ashrafun nasu ya tabuna au am du'afa'un ya ce hun du'afa'un bal du'afa'un shi yasa kuma za ka ga wanda suke mala'u suna sifanta mabiya manzannin Allah da cewa talakawa ne wa ma naraka tabaka illa allazina hum araduluna badiyar ra'ayi yan tare da kai ma ba mu ganin su face koma da baya ne a cikin makaskantattunmu ne masu ma ƙauyancin tunani marasa wayewa to allah subhanahu wata'ala hikima shi don saboda inda za a faɗaɗa duka ya zama mala'u ne to kaga mutane za ma su shiga addinin ba don allah ba falakiyar umar radiyallahu ta'ala anhu sai sai na umar ya haɗu da mutanen fa akhbaru suka ba shi labari cewa za mu je mu nemi shawarar manzalar sassalam tun da guzurmu ya zo dab da karewa ya ba mu dama mu soke raƙumanmu don abinci ya wadata faƙala ya make ce ma faƙala sai umar ya ce ma baƙa'ukun ba da ibiliku yau bayan kun soke raƙumanku ina kuma kin jin wanzuwar ƙarfinku balle ku haɗu da maƙiya in kuka soke raƙumma za ku ci da ƙafafunku to kuma yanzu in kuka yi tahiya ƙafa ina ƙarhin da za ku iya tunkarar maƙiya kaga babu sau da haka sai na umar sai na shirin su je su samu za su nemi shawarai sai sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya haɗu da su sai ya ce ma baka hukum fi iblikum mi kuma zai kingina karfin da za ku iya tabbata gaban mai fadar khala ala nabi sallallahu sai ya shiga gurin ma'aiki faƙala ya ce ya rasulallah ma baka'un ba da iblihim bayan soke raƙumansu kuma ina wani kingin wani ƙarhi nasu da kuzari ai bayan sun soke abin hawansu kaga abu na warko su za su labci kayayyakinsu a bayansu sannan za su yi tahiyar ƙawa to duk wanda zai tahiya daga nan zuwa maraɗi kuma can in ya je yaƙi to wani ƙarhi ina ƙarhin yaƙin ya labci kaya ya tahiya daga nan zuwa maraɗi ko murya ma to ina kuma ya tunkari maƙi ina kingin ƙarhin ku bayan nan amma ko da da yunwa in kun hau da tsoron ƙarhinku za ku iya tunkarar maƙiya wannan yana nuna mana fadla na sayyidina umar wanda yake almulham sannan kuma almuhaddas kaga manzara sa sai ce la karkana fi umamin qablakum muhaddathuna law kana fi ummati adul la kana umar da al'umma ta da umar ne sayyidina ne ce in kunna la natakallamu la natahaddasu anna malakan yatakallamu fi lisan umar mu sahabbai muna raɗe raɗin cewa a harshen sayyidina umar mala'ika ne yake furci da magana shi sau da ya faɗo abu sai magana kawai sai abin ya dace da ya haɗu sai abin ya Allah datar da shi zuwa ga daidai to kaga sai da Umar shi ba su wannan shawara faqala yace faqala rasulullah sallallahu sai manzo sallallahu ya ce na rifin nas kale ka kaga tawali'un manzo sallallahu sahabi zai zo ba shi shawara sai sabkar ga abin da ya sai ya karbi shawara ta sahabi abin da ba sabkar mai da nassi ba na rifin nas kai shela cikin mutane ya tuna su zo bi fadli aswadihim kowa zo da cingin guzurin shi fa busu tali dalika ni da'un sai aka shimhuda wata sufura wani tamfol aka ce kowa duk abin da ya mai cingi dan tsoron ya kawo waje alu ala nitsal aka zube sama wannan tamfol fa kamar sula sassar he maki ya tsaya fa da awa barraka alaihi ya yi addu'a ya ci allah ma abin albarka autarwa sai na umar ya ce ya rasulullah ka sa duk su kawo abin ka yi addu'a a ciki allah sai sa albarka shikenan kowa ya wadatu da wannan sun ma da awa hum sai kira su zo bi auqiyatin kowa kuma ya zo da jakashi fa hatasan nasu mutane suka dinga kwasa hatta farahu har suka kare sun qala rasulullah sassa ashhadu an la ilaha mana kowa ya zo da burgamin shi kowa ya zo ke taɗiba yake taɗiba kowa na cika burgamin shi kowa na cika burgamin shi har sai da kowa ya ɗiba sun qala rasulullah sassa kaga mu'jiza yanzu ɗan tarihin wani hannu ɗaya wani bai kai ba hannu wani dabino uku wani dabino biyu ya rage mashi dab ya rage cinye mai dabino biyu sai ka zuba mai goma zuba duk sai aka tattara sai ma ki sarrasan sai addu'a sai ce to kowa zo kuma ya kwasa to shine fa kowa ke cika burga mu ake ɗiba ake ɗiba kaga mu'jiza dan tare kauta ne kaga dai ba zuba ba aka yi ba kana gani ba aka zuba kaga dan abin da aka zuba dan kaɗan ne amma kuma Allah sa albarka nan sa sai addu'a mu'jiza ke shine mu'jiza hatta wa rasul qala rasul sai ma ki san sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ina tabbatar da babu wanda ya cancanta a bauta ma babu wanda ya cancanci bauta babu wanda ya cancanta a bauta ma da haƙƙi sai Allah wa anni rasulullah kuma tabbas ni Allah ya aiko ni ni jakada ne na Allah kaga nan sassan da kanshi ya tabbatar ma kanshi manzanci sallallahu alaihi wasallam yace ina tabbatar da babu abin bauta ma bisa cancanta sai Allah kuma ni ina tabbatarwa ina shaidawa tabbas ni jakada ne na Allah manzo ne na Allah saboda wannan mu'jiza da ta faru manzo Allah sallallahu sai ƙara tabbatar musu da wannan wannan ya nuna mana albarkar da take tattare da sharika cikin al'amari kaga albarka addu'a manzara sassana albarka zuba da aka yi da mai kaɗan da mai yawa duka ya nuna mana kuma annahadu yin maciya na abinci wancan ya ka abincin shi wancan ya kawo a gamu a ci akwai albarka sai kaga cikin nan wani ma shi bai da abincin kuma shi ma samu sau da tsamin tsinin kafin talata tsamin talata kafin arba ka kawo naka wancan kawo na shi da mai daɗi da mai tsakatsaki da wannan kaga kowa dai ya ƙaru kuma babu jan haushi tsakanin talaka da mai kuɗi abin da aka ci gidan nashi tare ko ka ci mene ne matsalai kaga shi kenan abin da ya ci shi ka ci to mene ne abuwa kaga babu wani shi ne za ka gawanci su a ƙauye ake yi amma kaga da an zo an haɗuwa da ƙani kullum shi dai ga gidanka an zubdo ƙawaruwan zabi da kansu kullum a watsa shi kuma na miya ma bai sa kaga dole kiyayya za ta sarki daga nan gurin sai dinga kafin amma a gamo a ci to akwai albarka cikin nan da kuma sharika na al'urut kaga ai duk kayan nan ta yaka ka duk aka zube mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadla na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yanda Allah yake jarraba mabiyan shi yanda Allah yake jarraba na Allah kar ka dauka in kana hanyar Allah ba za ka hadu da jarrabawa ba al'umman da suka gabace mu sun gamu da sharrabawa Allah subhanahu wata'ala ce ma qatatun min libashi bane ubangiji subhanahu wata'ala yake ba da labari akan bulaguro na yaƙi ba ku zamanto babu wani tahiya wadda zai zamanto masu imani sun yi ta su haɗu da wani nau'i daga nau'i na jibi ko kuma nau'i wanda yake na wahala face wannan wahala ɗin nan da jibi ɗin nan da tashi hankali sai ya zama musu yada haka manzana salasalam yake cewa lalle a madina da kwai mutanen da ba ku ƙetara kwazazzabe ba ko kuka sha wata wahala face sai sun zamanto masu tarayya tare da ku cikin ladan saboda uzuri ne ya zamanto ya tsare su to dukkanin wahalar da mutum zai sha akan ɗaukaka addinin Allah subhanahu wataala da duk jibin da zai lada ne yunwa da tsanani lada ne irin wannan yunwar mu in kaga mutum ya sha ta ko guzuri ya kame karshe to hanyar neman kuɗi ce hanyar rasha kowace irin wahala amma a haraka ta addini da fara wahala ya kaji mutum ya ce gaskiya harakar nan wa abin kaza kaza kaza ka gani wai ba a yarraba a je a sha wahalan wa'azi a sha wahalan kaza a sha wahala ka gani ko wani abu na isar da sakon Allah sai mutum ya dinga leka mi zai samu amma hanyar ɗan kasuwa zai sha wuya ya buga ya je ya faɗi yunwa ishirwa wani ya huta neman kuɗi ma a hawa ya jirgin ruwa ya kife da kyal a tsira wani ya keta sahara da kyal ya sha wani ya duka dai haka in dai kan kuɗi ne za mu iya kuma sau da haka akwai jarraba cikin nan shi sa kitabul jihad babu hamalin zari fil ghazwi daukan guzuri a yaki daukan guzuri a yaki sannan kuma kaga waɗannan sahabbai dai waliyan Allah ne waliyan Allah ne amma sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu riƙar guzuri kuma har ma guzurin nasu ya zo ƙarshe to wannan yake nuna ba a yarda ba abu na addinin Allah ka riƙar guzuri ka maida bara ko na shahadi ne neman ilimi ne ka fita neman ilimi babu sana'a babu wani abu ka dinga taimaka mana mu ɗalibai ne za mu yi bulaguran kasa a in ma'ahinka bai da kuɗi to ka yi sana ko ka yi aiki haka ake rihila neman ilimi amma ka zo ka tsaya ka ce bulaguran neman ilimi ne a taimaka min kaga wannan bai daga sunan magabata sukan kwadagantar da kansu sukan yin ayyuka suna da abuwa don su kare mutuncin su ka arena su a wajen neman ilimi an abi musa abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam innal ash'ariyina idha armalu fil ghazwi أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم وأنا حديثي لقى عبد بن قيس أبو موسى الأشعري يأتي إن الأشعريين للي قبيلة بنو أشعر أشعريون سنة لقى قبائل وطن دسكن يمن العرب الجنوب العرب الآربة يمنيون سوني الأشعريون wannan manzara sassan ya yabi mutanen yaman annabsa sai ce al'imani yamaniyun imani ɗan yankin yaman ne allah ka aminci da zaman lahiya ya tabbatar da sunna da ahalin sunna ya ba su tabkini a yaman da sauran ƙasashe na musulmi ya rabbal alamin innal ash'ariyina yace lalle ƙabila ta banu ash'ar ash'ariyuna idan armalu fil ghazwi a lokacin da armalu fil ghazwi guzurinsu ya zo ƙarewa filgazari a wajen yaƙi au ƙalla tsam iyalihin kai ba ma yi a wajen yaƙi ba su ɗabi'a su ko a gida suke kaga nan gurin sai nuna sharikar ko a gida ma ana yi can kenan a gazuri suna halin yaƙi au ƙalla tsam iyalihin fil madina ko kuma fahimka ya ƙasa na wancan ya ƙasa guzurin iyalinsu ya yi ƙasa a madina jama'u ma kanin da sai su tattaro abin da kowa gare shi sai a sa kowa ya ɗebo fi saubin wahidin sai a zuba a wani tambar su makata samu baina sai a auna kuma gaba daya wancan rabin tiya wancan murhin kwano wancan tiya goma sai a ce duk aka a zube gaba daya sai a auna tiya ɗaya da rabi rabi kowa shikenan aje gabaki ɗaya kuma a jira a ga abin da Allah zai ga gani to babu shan wahala taimakekeniya amma ka siyo tan guda na shinkafa ko abincin shekara dan uwanka can yana hama da kilo 1 kilo 2 kuwa ɗaya ba ɗaya kuma da kwano ɗaya kuke cin abinci da shi yanzu shi yana ce yana siyo kilo 1 kilo 1 da rabi kai kuma tan guda abincin shekara kana ci kana abin nan har ma ƙarshen ta iyalinka su ce sun gaji da basmati a kawo musu mai sunanta kaga eh ka sa akwai ta tsiyawa da ake dan ko Allah nuna abin nan wanda suka saba cin basmati da koshi sai iyayen su ce su sun gashi da wannan so suke da yau can ta wadda aka saba ta talaka ya ce kuma ita ake so ita za a kawo ka gani haka wani lokaci yana alijiya tattaro da ke ce wani sun gaje da basmati shi ne suka ce a kawo irin wannan riba ka gani haka ne duk abin da ka saba e duk abin da ka saba da shi in ma mai daɗi ne ya kayi marmarin wancan haka ɗabi'a take haka ɗabi'a take ko kuma sifa sai a ce kawai labiyanka ake so ko kaza ake so wannan sifa ɗin daga ya ce ba ita ba ake so kai ka gani to ba laihi ba ne ba ka ci mai daɗi ka yi abin nan amma itari da taimakeke ne yana da daɗi musamman ga ɗan uwa na jini da makwabta kuma kar ya zamanto a huce matakin abu amma makwabta wanda in an mutu su ne za su zo su kama su za su haƙa rami su za su yi sallah su za su yi addu'a kuma a ce su suna kwana ba su ci ba kaga abin bai ba su ne dai muke je kaga dai babu ƙarshe dai wanda in ka mutu kan ɗan uwanka ya zo wani ma shi yake yin wanka akwai inda ma duk a yan uwan shi ba mai mushi wanka akwai ƙabilun da busu wankan gawa sai ta kaka busu wankan gawa kawai dai a samu wani dai tsoro wasu suke biya su wallahi Allah biya tsoro suke wani lokaci an zo an yi mutuwa ne ake tawa ma yan uwan shi su yi wanka sai wani ya ce a su ba su yi wa ka gani ce musu yi wa tsoro suke ka gani to kaga kwa shi yan uwan musulunci abin ƙarhi gare shi makwabta ƙarhi gare su an to shahada'ullahi fil ardi ku ne shaidar Allah bayan ƙasa in muka mutu makwabtanmu ne in suka ce mu na kirki ne to wannan abin shine mala'iku za su zo su dauka shine shaida haƙur Allah cewa mu na kirki ne ko ba mun ma ji dadi ba kana cikin walwala makwabtanka kuma suna cikin wayoyi sai ka ji dadin ma da lami ciki in dai da imani zaka ga mutum ba shi dadi shi yasa nan sai ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu wa iku man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruhu ka gani in dai da kai cikar imani to akwai ikiramin jar shi kuma ikiramin jar ya haɗa wani in ya shiga matsala rashin layiya ka je ka duba shi mutuwa ka kama a yabin da talauci da tsanani ka taimaka da abin da za ka iya zama ana taimakeke ne to ka ganin ash'ariyuna aw qalla ta'amu iyalihim bil madina ko kuma abincin iyalinsu ya karanta a madina jam'u ma baina indahum fi thawbin wahidin thumma qatasamu bainahum fi ina'in wahidin bis sawiya daidai wa daidai fahim minni wa ana minin ma kisa sai ce su kin nawa ne nima nasu ne su nawa ne nima nasu ne saboda halin da suke hali ne na imani taimakekeniya da juna ina mulmuna ikhwatun fa aslihu baina akhawayku yace to fahim minni wa ana minin wannan ya nuna kyawun sharika da kuma yanda manzo Allah sallallahu ya jingina su da cewa lalle su din nawa ne dalilin wancan aikin da suke yi kuma nima nasu ne wannan abin ya kamata mu ɗauki irin wannan tabi'a ta taimakekeniya da juna da kuma tausaya ma juna da agaza ma juna ko da ko irin wancan in ba yayi ba tunda mataki mataki ne imani annabi sallallahu alaihi wasallam imani ya mani kaga yanzu ba kowa bane zai ce makwabcin shi ɗebo da abin da gare ka ka kawo mu gama da hedin kai za ka rike shi shi wani kaga ba Allah sai ya wuce ke dan soke ran shi to me ma zai kama in ka ce mishi ma kawo ayi hadakar a raba daidai shi kai ma kace da ma shi utiyomin ne sai ya huta ne in yau bai da lahiya to in ba a yi dabure ba gobe ba za ci ba ga gani kuma su suka yi yawa a mutanen in ya huta ne zai samu in bai samu ba bashi in masu bashin duka ko ina ana bai ba mai bashi bashi akwai da ba mai bashi bashi ko ina duka ya ci damar shi ko ina ya ida da damar shi wancan mai kantin wancan wancan wancan duka ya damar da gare shi ya gama ta biya zo bai ce a bani kilo kaza sai da haka an bai da lahiya kawai ya dai matar ta je ta yi dai furan da za ta kuma kan kai mamaki haka annabi ayyuba alaihi salam shekara sha takwas kusan abin da aka dinga rayuwa gidan shi kenan matar ce take zuwa ta yi daburan da za ta yi ta ɗanyi ayyuka da wasu abubuwa ta samu abin da za a ci ta wannan manzo na allah ma ina kuma ga mutum haka duk inda talaka ya kwanta ba layiya kaga irin wannan masassara ko to duk leburori da yawa za ka ga gidajensu kawai sai ka gani matar ce za ta sa hijabi ta je gidan wasu yan uwanta ta je ta can gurin a samu ko kuma ta kai wani abu ta saida ko inda yan dubarun da ta yi sai ta hudu shi za a ci kwana uku ko satin da za a yi shi ne zai ci ka gani duk abin da kai kake ga ka yi karayin shi shi ne ka ga masasara ta zo a yi ta mace-mace kamar yaro ne wai zuwan da za a yi teritawan yalura kamar shika biyu ko shika uku ko na makamanci haka to wannan kudin babu su sai a dinga dabaru da fara kaga fara kashe zahir ne zai babu zance a kashe wancan magani sannan kuma abincin da za a ci shi ke kwari babu to sai jini ya rage sai ka zayiwa ko masu sara tana ta shiga wani lokaci ta taba sarbo shi kenan raba kaza wani da an zo kawai shi kenan babu je ana tsoron aje likita dama an gaza shiga biyu ina ga kuma an je likita riko ne ka ji inda matsalar take ina ga je likita riko ne to kuma ɗaya biyu suna kwanci shi ma kuma yana kwanci shi ba ta kan shi ba maki in matar ce ita ma haka inda ciki ma cikin ya zube sau da zayin masu sa to kaga dole akwai bukatar taimakeke ne a irin wannan shi yasa Allah saka ma irin masu dan taimakawa wannan da alkhairi wanda suka karatun likita zaka akwai masu kokarin a sayi allura can gurin sarangi can su so su taimaka a yi sai kaga ana magance abu amma wannan allura da kake gamba a yi ta ba ita ce ake mutuwa kawai masassara ce za ta yi ta zuwa sai a yi sati guda sati biyu jinin ya kare kawai sai a mutu kaji inda abu ake nemi shi shi yasa din ka je kawai za ka taga sai a yi ta mutuwa wanci ya kame ya mutu wanci ya kame ya mutu babu kismatul ghanam sai kuma raba al ghanaim ghanaim ne ko ko ghanam ne ha ghanam kismatul ghanam عن رافي بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الأم فعجلوا وذبه ونسبوا القدور فأمر النبي بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياه وكان في القوم خيل يسيره فآوى رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقلت إنا نرجو, إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدد أفنذهب بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما, وأما الظفر فمدى الهبشة باب قسمة الغنم wannan babu zai mana bayani a bisa raba awakai da tumakai alghanam raba awakai da tumakai an rabi ibn khadija radiyallahu anhu qala kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam bil hulayfa muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a zul hulayfa fa saban nasu ju'u sai yunwa ta samu mutane fa sabu iblan wa ghanama sai aka samu iblan wa ghanama raƙumma da kuma awakai da tumakai qala wa kana nabi safi ukhra yatilqani annabi sallallahu alaihi wasallam yana can baya can ƙarshe na mutane so da nan sa ana tahiya yakan sanya sahabban shi a gaba saboda kenan ko za a samu wani wanda ya gaza shi yana baya sai sa su su a gaba sallallahu alaihi wasallam fa'ajiru sai suka yi gaugawa zabaru suka yanka wa nasabul kudur aka kafa tukwane fa amara nabi bil kudur ma ke umarnin wannan tukwane fa ukfiyat aka kifar da su sun makasama sai ya raba ganima fa dala asharatan min al ghanami bi ba'irin sai ya kiyasta awakai da tumakai guda goma raƙumi ɗaya awakai da tumakai goma raƙumi ɗaya aka yi ƙiyas fanatta min ha ba'irun ana nan sai raƙumi ɗaya ya zabtu ya tanzira ya kaɗu ya zabtu fatalabu fa ayahu aka bi shi a kamo shi duk ya gajiyar da su wa kana fil qawmi khailun yasira a cikin mutane da akwai dawakai amma dawakan kaɗan ne fa hawa rajulun minhu bi sahmi sai wani mutum ya daga mashi fa habasa wallahu sai Allah subhanahu wataala dalilin wani mashin sai ya tare wannan raƙumin sun makala sai ana sassa ce ina lihazin ba'a'im awabi lalle waɗannan dabbobi da kuke gani na gida suna da wata zabtuwa da suke sittin zira su fita da gudu kawa bidil wahashi kamar zabtuwa irin na namun dawa ba ma galaba ku mina duk wadda ta hauka ta tar rinjaye ku fasna ubihi haka ba ku aikata mata irin wannan farauta ku duk wadda ta muku mu'amalar dabbar dawa kuma ta mu'amalar dabbar dawa kenan maraƙe ne an zo an taushe za a yanka an kama an kwantas kawai sai ya watsa mutane sai ya ɓara kawai ya tunzura kawai yake ridan nan ya ridina to inda gwanin farauta inda mashi kawai sai soke shi yanzu nan gurin sai a farauce shi kamar farauce dabban abin nan sai a illanta shi in ya so kuma sai a yanka shi in raƙumi ne shi ma inda gwanin farauta kawai sai a yi wannan ishi ya ce kenan yau nan ya yi ɗabi'a irin ta wancan namun dawa to sai amma in ba haka nan ba kenan zai zama ya salwanta an yi asarar dukiya in ma ba a yi ba sa'adiyya lahanta mutane kaga mar ne da yawo ka sai abin nan in ma rakuman ne to kawai zai je ta kare yawa yana ta laƙume na laƙumewa musamman amala ne kaga kawai zuwa zai ta karkashewa yana ta tattakewa sai ana zai ce inna li hadhihi la ba'im awabi kawabi da luwash fa ma ghalabakum mina duk wanda ya ci karhin ku ya rinjaye ku daga ciki bai muku da'a ba sai ya haukata tunda duk inda aka taushe za a yanka ya ga wukan nan ya tabbatar ga in ya bire ya fantsaman nan to dole ba yayi an yi da gaske sai kaga shine titin hediya ya ta tserewa kaga dan marke ne sai dai kaga ana ta gudu ba wanda zai tsaya fasuna ubi ya kaza fa qultu inna narjul aduwa ghada gobe ko muna sa ran haduwa da makiya walaysa ma'ana mudal kuma gashi yanzu babu ƙananun wuƙa a wajenmu kenan yaya in muka ce mu yanka da takobinmu me zai zai dakushe mun kuma gobe za mu haɗu da makiya kenan akwai buƙatar makamai in muka ce kuma da wannan za mu yanka waɗannan dabbobi kaga mutanen suna da yawa sannan kuma me zai zamanto kenan wuƙaƙenmu sun takubbanmu sun dadushe afa nazbahu bil qasab za mu iya yankawa da ice alama an harar dama ya ce duk abin da ya firzar da jini wadda kyar su munnaye alaihi kuma aka ambaci sunan allah fakulu duk dabbar da kayi bismillah sharaɗi na warko wala ta kulu min malamin zikir su munnaye alaihi duk wanda ba ambaci sunan allah ba karku ci sharaɗi na biyu an ambaci sunan allah an yanka amma ba jini to kar a ci shi ne kenan ma zukira wa an harar dama kenan ya firzar da jini fakulu ku ci lesa sin amma banda haƙori wa gufur banda farci a sa da farci misali ɗin ko na tafi ciki ko kuma na haƙori ya gefe ce a banda wani wasu haɗe ku kuma an zane zan ba ku labari kawai amma sin haƙori fa azumin ƙashi ne wa amma gufur farci fa mudan habasha wannan wuka ce ta kafirai wuka ce ta habashawa su mutanen habasha lokacin ba musulmi ba ne kenan sukan barin farata suna yanka abu sai su keta su balle da harcinsu to sai ce wannan baya halitta koyi ne da wancan ashabul jahim baya halitta wani ya nuna yadda ake kiyasi na kenan awakai akan raƙumma akan raƙumma kaga guda goma suna daidai da raƙumi ɗaya sai kuma sharika ta ɓangaren dabbobi ƙin ta yadda kaga za a ba da wancan gwargwadon a yi ta'adili a yi ƙiyasi a bisa adadin wancan raƙumi ƙin sai kuma tsarin yanka yadda musulunci samar da yanka abu na farko ambaton sunan wanda ya arzuta mai ni'ima na biyu kuma samun furzar da shi ne irin wanda za ka sai yanka yanka babu shi ne kaga ba wai girɗa bace ko yanka wacce in an yanka a samu furzawa shi ne sannan kuma a tabbatar da halbawa abu a tabbatar da halbawa abu don saboda kar ya zamanto kenan babu rai a tattare da shi ko na makamanci haka sannan kuma ya zama wannan abin da aka sa shi ne ya zama ajalin shi shi yasa malamai suka ce daga ladabin ko kaza ce ka amma makalkale wannan fuffuken a kunce ta ta halba kar ya zama ɗaurin shi ne ajalinta in rago ne shi ma nan wannan inda ake yi sai a kunce kasan da kuwa da an yi musamman mahauta sai a tattanke abu to ana gudun kar ya zama shi ne ajalin shi ko kuma kaji ne da an yi gaugawa sai a watsa cikin ruwan zahi kaga za a ci musu yanzu bayan kai zama ajalin ba ajalin suke na ruwan zahi ne Hmm. to dole herar ya huta sana'a yanzu ka gani ha? gaugaci gaugaci ana so ai kawai marhani iri wallah musa na na Eh, su an ɗo an kafa tukwanan amma ba a zuba ba cikin tukwanan an kafa tukwanan ba a zuba ba sai umarni aka sassabke kenan tukwane ne sai aka sassabke sai kuma ya faɗi tsarin ta'adilin da zai zamanto an yi wannan hadisin imam al-bukhari ya maimaita shi a sharika daidaita awakai guda goma da raƙumi ɗaya wajen rabu dabbobi goma suna daidai da raƙumi ɗaya a jihadi ma yi ƙuramin zabahil ibili wadda gana mafil magani yadda aka ƙi yanka raƙumma sau da raƙumma za a ɗora musu kaya sannan kuma zai zamanto an hau a zaba'i wasai babu tasmiya ala zabiha ba cin dabbar da ba ambaci sunan Allah ba amma mutumin ya zo yanka sai ya manci ambatan sunan Allah wasu malamai suka ce tunda mantuwa ce wannan za a ci wanda kake tunanin tana yiwa ba ambaci sunan Allah ba in za ka ci sai ka ambaci sunan Allah sai kuma babu ma'an harar dama min al-asabi wal mirwa wal hadid karhe ne wani icce ne mai tsini duk abin da dutsi ne duka kenan ko da dutsi ne aka ceta sai ya cira jije kuma jini ya furza yayi an nema abin yanka aka nema aka rasa reza ce sai aka iya abin wani karye ne mai abin nan ya kai wani abu ne aka sa aka cira duka wannan ya halitta don wani lokaci ka ka nema abin yanka sai ka rasa babu layi zakka bi sinni wal adha wa zufur ba a yanka da kashi da haƙori da farci haka babu ma na da min alba'in ko bi manzalatul washi duk dabbar da ta zabtu daga dabbobin gida rago ne sai ya zabtu ya haukata ya tunzira an bi shi aka gaji a kamo shi to kawai sai a mai nan mu'amala zabuwa ce sai ta gudu kana bin nan kawai ta ta wannan ba ma an gama ba maroto ta zake maroto ta zake sai ba mu idan a saba kawo ganima ba zaba ba zon ganaman aw ibilan bi ghairi amri ashabi lam tu'kal shine tambaye ka ko lam tu'kal kenan an yanka ba tare da izini ba su wancan saboda wai su nemi izini ba ne sun yanka din ba su nemi izini ba sai aka hana babu izanar da kenan sai aka sabki aka kifar da tukwana saboda kamar ba haraka bane kenan ba su nemi izini ba gaugawa suka yi ta'jili suka yi suka yi gaugawa kaga ya zama tamkar wani haƙƙin wasu ko kuma gululu ya kamata su jira izini da abin nan to rashin wannan ne yasa sai aka yi umarni da kifarwa idanar da ba'irun liƙamin farma ba'adun bisamin faƙatala in raƙumi ya zabtu sai wasu suka harbe shi sai suka kashe shi wara da islahu faho ja'izu aka yi ne gyara ya halitta ya fita da gudu kawai sai ne ɗau mashi sai aika min yana aika kawo mashin sai keta shi sai kashe shi kawo sai a haɗe shi ke dabba farauta ce kawo shi ke da an yi farauta babu takwimin ashiya bayan shirka ibi ƙimati adalin sai kuma ƙimanta ƙawwama abubuwa tsakanin masu tarayya da ƙima ta adalci sau da shi irin wannan ana buƙatar adalci shari'a wannan kathiran minan khulata'i لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم lalle da yawa daga masu sharika masu tarayya za ka ga juna kan zalunta juna sai dai da suka tabbatar da imani da ayyuka na gari su kuma wanda yan kaɗan ne shi yasa za ka da inda aka yi sharika yawanci sai a rabu da tsiyafiya sai wance cutu wance wance ya wannan sai ka ga an rabu da wayo wayo saboda illa lazina amuru abin sa wa kalilin mahu ‘yan kaɗan ne kuma masu tabbatar da imani da tsoron Allah manzala sai ce ana Allah yana ci hadithul qudsi ana salatu sharikaini ma lam yakun ahadu man akhar ni ne na ukun masu sharika guda biyu matsar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba in ɗaya ha'inci ɗaya sai Allah subhanahu wataala hudda hannun shi shi yasa wani sabi sabi bin zid ya zo ma ke ce marhaban bi sadiqi wa shariki la mari wala yudari yace maraba da abokina kuma abokin sharikata da muka kasuwanci tare wanda babu gardama bai da gardama sannan bai da mudarati babu munafunci a tare da shi ta takwai bin ashabai na shuraka bi qimati adali kimanta da kima ta adalci ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataqa shaqisan duk wanda ya yantar da yankin shi ka san shi bawa ne sai muke tarayya mu hudu sai na ce to ni na wani yantar da kaso na kaga yanzu mu ya rage ma bawa kenan a cikin rubu'i ɗaya ya huta yanzu yana buƙatar sulusi na wancan kenan ya zaman to ɗa yana buƙatar kenan kaso kutun da wancan ya yaye hili ne gare mu a tsakaninmu na abin ne na ce ni na bar ɓangaren kaso na mimma malukihi daga bawan shi fa alaihi khalasu fi malihi to yana kan shi ya kubutar da bawan a duke shi walla mai kullahu malu in bai da dukiya kuwi malmamalu qimata adalin shi bawan a mai kima kima ta adalci su mastusiya sai kuma ya kokarin yunkurin biyan wannan kasa ghaira mashquqin alaihi amma ba tare da an tsananta ba a gare shi kenan duk bawan da ake sharika sai ka ce ni ka suna na yahe to in kana da kuɗi ka ƙara saladanka bawan nan jika ɗari ne sai ka ce ni na yahe ɓangare na na mai da kaɗa ɓangare na kaga jika saba'in da biyar ta rage gon to aka ce inda kuɗi ka biya saba'in da biyar kawai ya zama ya samu cikakken inci in kuma babu kuɗi to yanzu kimar bawa jika ɗari ce zaidu ya ce ya yahe janibin shi yanzu kenan janibi uku ya rage jika saba'in da biyar sai ya ce ma bawan to ka je ka ka yi yunkurin da za ka yi ka samo jika saba'in da biyar ka kawo ka zama ɗan amma gaira mashikokin ale ka a tsananta mu ka a kame wani tarnaƙi da wata ƙa'ida a ce dole a wata biyu in ka gaza a wata biyu shi kenan kawai lamari ya baci a ka a tsananta ma bawa saboda saukin ake so bukhari ya fitar da wannan a sharika babu sharika fi raqiqi sai kuma kama ya za a sharika a raqiqi kama a ce misali kun gashi bawa kun gashi bawa ayatu babun idza taqa abdan aw abdayn bayna thnayn aw amatun bayna shuraka aka yantar da bawa ɗaya ko biyu sai kuma babu karayi ta tatawula alayar raƙiƙi ƙin tsanantawa ga bawa ba san bawanka ka tsananta mai ko da haraji ka ɗora mai karkace dole kaza za ka je ka samu ka mushi wata ƙa'idar da ba zai iya bakawa kamar lokacin da barira uwayen gidanta suka yantar da ita suka ce uƙiya tara za ta ka sai suka ce kuma dole duk shekara uƙiya duk shekara uƙiya kenan kaga duk in a yau ta samu uƙiyoyin wannan gaba ɗaya kaga su ba za su karba ba sai dai wai ta kwashe shekaru tara kaga zalunci to wannan ba a san shi ga dai kuma haka ko da wani ne kuka yi wata yarjejeniya ko wani aiki kar ka sa mushi ka'idan da zai zama to akwai cutar da shi ka yi dora mai wani abin da za a kwashe shekaru aru aru ba tare da ya iya wannan yan ba don saboda kawai ka yi tabautar da shi don saboda ka yi tabautar da shi kaga wannan ba raba da wannan babu hali ƙwararwa fil isma na eh shi nan a babe ne na alal istihbabi ne kenan abin da yayi dan ya karasa sau da tausaya mishi da ida sa iladan shi sau da wanda ya yantar da bawa hannun shi kafar shi irin duka zai zama yanci gare shi to maimakon ya yanta ba'a dikin in yana da kuɗin ya zuba kuɗin ga baki ɗaya kawai ya kubutar da shi sau da in suka ɗora mai in ya gaza kaga zai koma ba wa Allah ba ma hali ƙwarar fil isma wai a wajen rabo ana yin ƙura'a kamar yadda muka sani ƙuri'a ɗaya ne daga hanyoyi wanda addinin musulunci ya halitta yin amfani da shi kuma yana daga shar'uman ƙablana shari'ar al'ummar da ta gabace mu ce suna yin ƙuri'a wa ma kun taladayin izini kuna a kalamuhun ayyuhun ya fi maryam bakkanan lokacin da suke jewa alƙalinmansu suna ƙuri'a akan waye zai zama ya ɗauki tarbiyya da kuma renan maryam ka gani da kuma renon maryam to al'umman da suka gabata suna yin wannan fasahama fakana min almudhadina sai zaman to fasahama an yi qur'a fakana min almudhadina sai zaman to yana daga wanda aka rinjaye shi a wajen qur'a kaga annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya hausa man jirgin ruwa to qur'a wata abu ce da al'ummar da ta gabata sana kuma haka a musulunci kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran akara a bayanin nisa'i maki in yariyar bulaguro kan ƙura'a tsakanin matan shi fayyata hunna kharaja a fayyata hunna kharaja safar ma'a duk wadda ƙura'a ta tawato sai a yi bulaguro tare da ita kaga wannan ya halitta gado ne aka raba gida na ƙetaren gabas da ƙetaren yamma kowanne kare kare ne kuma adadin komi duka ɗaya ne kuɗin ma ɗaya aka kashe amma ne yana ɓangaren nauna kowa ya ce wance yake so to a nan gurin sai a yi ƙura kaga shi kenan ƙari kujeran makka ce aka kawo masallaci da ladan da liman da mai sharan masallaci mai hidima ka gani da na'ibi sai kowanne ya ce to ni zan je kowanne sai suka yi kwabra abin kowa ya ce shi aka ce aka ce aiko masallaci aka ba wa za a ce ga makka fifita wani ai ba isari haraka Allah aljanna ka kiya an wani je na mutu kafin nan kaza kaza to kawai sai ayi qur'a shikenan tusta'mal alqur'atu indal mubham ana yin qur'a inda aka samu ibama shikenan an huta da abu ya shiga sarkakiya kawai sai ayi qur'a in ci iyalinka ne ma ayi qur'a za a kai makka da amarya da uwar gida ga kuɗi ya samu lalle kuma da ɗaya ce sashi to yanzu ya sa yi to kaga ba ca ba za da uwar gida za a je saboda ita aka sha talauci ita ce tsawara a'a da wadda aka sha talauci da wadda ta tardo dukkanin gurin a bangaro na haƙin babu wance ko wance a gargajiyance ne sai a ce da uwar gida za a je ƙura'a ake yi kaga ita ma uwar gida ba ta da ban ban aka yi ƙura'a ƙura'a ake tana nan sarisan kaga ita ara da safaran akara baina nisa'i عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله كتمكوتين mai tsayuwa a bisa dokokin Allah umarnin Allah walwaqi'un fiha da kuma wanda shi ya tsaya bai hani akan mummuna bai umarni da kyakkyawa ka masal qaumi kenan misalin mai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kuma wanda shi ya ja baki baya wannan ka masal qaumi kamar mutane ne istamu ala safina wanda suka yi ƙuri'ar hawa jirgin ruwa ba saba ba zon alaha wasu ya suka samu zama a sama wa ba zon asfalaha wasu kuma suka samu zama a kujerun ƙasa fakanan da zai fi asfaliha wanda suke a gidan ƙasa idan su ta min alma in sun nemi ruwa maru alaman fauƙahu sai su zo hucewa gurin wanda suke sama sai sun ƙetaro sama sai su ɗebo faƙalu sai suka ce lau an na sarakana fi nasibina harkan da mun huda a ɓangaren inda muke gidan ƙasa mun birma wala mun uziman faukana kenan ba za mu dinga cutar da na sama ba muna ƙetaro su bayan tara kohun kaga in suka kyale su su waɗannan na gidan ƙasa su ne misalin wanda waƙi fafiya wanda ba umarni da kyakkyawa ba hani da mummuna fahimtar ko in suka kyale su wa ma aradu da abin da suka niyya na fasa wannan jirgi halaku jami'an to gaba da za su halaka wa in akhadhu ala aidihim in suka rike hannayensu na jawwa na jaw jami'an kaga za su tsira kuma su ma gaba ɗaya za su tsira to kaga misalin masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kuma waɗanda su ba su wani shi hani da kyakkyawa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna don kanka ne ma kake in baka yin ruwan cinka zai yanzu an gwace ka zo kake zama yaran ango ba su yi in ka kyale su to samfarin ɗiyanka ne gobe sai ka ga ɗiyanka sun zama kan amma in ka tare kake hanawa in ka daƙile ɓannai to kuma na kama sun faɗa ba ciki kaji inda bai to haka kuma in azaba ce ta zo kuma gaba ɗaya shi kenan sai ta gama wata kofi tanatan la tusiban nan ladina zalamu minkum khassa Allah manzara sai ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudhanna 'ala aydi sufaha'akum wa la ta'turannahum 'ala al-haqi atran aw la yadribu ba'dukum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahu لولا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا أه؟ kanu la tanahun an munkarin faru labisa ma kanu ya faru saboda haka kenan shine misalin waɗannan Allah kare to annabi sai ce ko dai ku yi umarni da kyakkyawa ku hana aikata mummuna ko ku kamo hannu ku kame hannayen wawaye kar ku bar su su yi ta abin da suka ga dama ko dai ku dora su akan gaskiya dorawa ko kuma Allah subhanahu wataala dau zukatanku ya gwara kuma daga ba sai Allah ya tsinuwa kamar yadda ya tsine ma banu Isra'ila saboda me sababin da yasa ka tsine ma banu Isra'ila kanu la tanawuna munkarin fa'alu to in kaga ana ba daidai ba kai kokari ka hana shine asali amma a ce ba ruwanka kai me yasa zaka yi kaza kaga yanzu ka jayo an zage ka ka san da kai masu wannan wai ana zan sai a ce da Allah da kyale su kai kaga yanzu dai gashi ana zagi ka jayo mana zagi to kai kata manzannin Allah da suke kira shin da mara balale da madalla aka kira su kazalika ma tallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wa laqad istehzi'a bi rusulin min qablika fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul duk cutarwar da ka sani ba irin ma abin da suka ga ma manzana sallallahu alaihi wasallam face abin da kafiran da suka gabata sun faɗi ka gani Allah subhanahu wataala ce ba su gaya ma ba face abinda waɗancan na baya dama sun gaya ma manzanni ba wata magana sabuwa ba suka duk wannan cin mutuncin da suka ma na baya ma an musu to kaga dole bai hana a kame hannun wawaye bai hana a bayyana munkari munkari ne amma duk lokacin da aka ja baki ba a hani akan mummuna to in azaba ta zo duka ake gama ai kaga ashabu sabti lokacin da suka ƙi kaga sai Allah subhanahu wata'ala ya game da masu saban da wanda busu saban amma kame suka kame su suka ce ina ruhu lima ta zo na kawo lahu muhrik me yasa za ku zai ga mutanen da Allah zai halaka wanda Allah ya kare su zai halaka su ina ruwan ku da su ku yi ta kanku su yi ta kansu da azaba ta zo kuma shi kenan ta gama da su ka gani wa an jana ladina yanhauna ansu Allah ce muka tsere da masu hana mumuna ka gani to wannan shine sakamakon wanda suke wannan kenan anan gurin mahallin sha da hallu yuqra'u fil qisma za a yin qur'a wajen raban guri an zo za a yi tahiya wasu suka ce mu gaban mota wasu suka ce baya wasu suka ce kujerun kaza wasu suka ce nan gida ne za a shiga suka ce mu saman bene wasu suka ce kasa kuma duka tare ne za ku zama wasu suka ce kujera kaza wasu suka ce waccan kawai sai a yi ƙura duk irin wannan shi yake warkar da duk wasu matsaloli duk abin da aka zo kawai aka ga zai kace ce ku ce kurum a yi ƙura an huta wani an ce za limanci ne za a yi kowa ce shi zai limanci kuma aka leƙa aka ga duka kawai wancan an ce ba a mushi ba ma sunan ma ya bari da wannan limanci ce ba ga muku yi wasu sunan ma zai bari to sai a zo a yi ƙura'a kawai ba shi kenan ba wancan ce laimanci da wancan sai a yi ƙura'a kawai gaga kai ba shi kenan ba an zauna lahiya ba a ce ba ka yi san kai ko ka yi kaza ƙura'a ce ta nuna wannan shi ma kenan ya imam al-bukhari ya maimaita shi a shahadat babul qur'a fil mushkilat qur'a a wajen abubuwan da suke da rikitarsuwa musamman wajen harkar gado da wannan ana samun irin wannan abu musamman irin nan to kawai da an ga abu ya ka iskali kurum ayi qur'a zaka ga shikenan to sa'a to samar qur'atu indal mubham ana aiwatar da qur'a lokacin da aka samu kenan rikicewa al'amari babu sharka fi ta'ami wa ghairi wannan babu zai bayyana mana hukuncin yin tarayya abinci da wani abinci ana abdullah bin hisham radiyallahu ta'ala anhu wa kana qad adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhahabat bihi ummu zainab bint humayd ila rasulillah fa qalat ya rasulullah بايعه فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراهلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل دقا أبلا بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ya riski lokacin rayuwar manzala sassala har ma wa zahabat bihi ummuhu mahaifiyar shi ta tayi da shi zainab binta umair ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tayi da shi gurin manzala sassala fa qalat ta ce ya rasulullah bai'u ya rasulullah karbi chaffa din shi mu bai'a shi ita ma yayin ta ce ya rasulullah karbin mu bai'a shi su magabata zaka ga duk wani abu na alkhairi da suka musharaka da irinsu akwai da ta zo aiki a taciyar su alihaza hajjun kaga hajji ta dafa ta kafa amma sukan zuwa da ɗinsu hajji alihaza hajjun ka gani ka kwashi iyalinka hajji umara ku tahi masallaci a tahi wa'azi za a yi wa'azi a tashi ka tattara ɗiyanka ku je gurin wa'azin ai duk matsalan da yake jayowa bangaren tarbiyya illan daga mu ne sai ka tashi zuwa wa'azi ka baro ɗiyanka a gida su ka bar su suna kallon tv kuma kawai sai karatu in ko ba nan ba samu su karatu lokaci kaza ku mura in ba nan ba kwashe su ku je gurin wa'azi su jiyo yaya za ka ga za su zama amma ya zama ka baro su a gida su suna tv ko suna balo kai kuma kana masallaci to kaga da kwai matsala to dan nema ma diyan albarka sukan tattaki su tare su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi karbi mubayar wannan danawa faqala huwa saghirun ya ce ai wannan yaro ne bai kai haddi na mubaya a ya ɗauki wannan alƙawulla ba amma fa masahara asahu sai ma ke sha'i kanshi wadda alahu ya mi addu'a iya daga adadin waɗanda mazara su sai ma addu'a ko yadda an sa annabsa sai musu addu'a ko addu'a ta fata na alkhairi kuma duk albarka ta bibiye su wa kana ya kharuju ila suqi yakan huta kasuwa fa yastari ta'am fa yastari ta'am so abinci fa yarqahu ibn umar ibn umar sai gamu da shi وابن الزبير ابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان لا هيسك اشركنا kai sharika da mu cikin kasuwanci yanzu ya so kaya sai ce ai sharika da mu kai sharika da mu mana ga kudin mu mu yi hadaka saboda shi ya samu addu'ar annabi sallallahu wai dan kasuwanci ya albarka bayanin nabi qadi da alaka bil baraka saboda annabi sallallahu ya maka addu'a da Allah ya albarka gare ka fa yashirkuhum fa yashirkuhum kuma sai zamantar shirikuhum sai tara su yi tarayya da su tarubama asabar rahila kama hiya wani lokaci akan samun taguwar kamar yadda fa ba su biha ilal manzili sai aika gida wani lokacin za a yi kasuwar kuma a samu riba na wannan ya aika gida kamar yadda anan sassa uru albariki ya je so mishi dabba ya bada dinari ya je so guda biyu ya sai da ɗaya kama na musallam kudin shi da kuma dabbai to wani lokacin sai a je a samu riba ma na wannan ya aika gida kaga wannan ya nuna albarka ta sharika duk da wannan manzon sarasa ya mai addu'a kuma ba laihi ba ne ka je kasuwa kaya a kasuwar ƙauye ka zo sai bayan ka riga kasuwa sai ce mai sharika nawa ka so su na cika ɗari ne to amshi shika kaza da wahalar ka kuma ne sai a hudda kima ni ina da kaza kana da kaza duka wannan ya halitta ke imam al-bukhari ya fitar a cikin da'awa ta babu du'a sabi bil barka wa musawar usin yi ma yara addu'a albarka da shawar kansu a kan babu bai usahiri kasuwancin yaro kaga nan gurin karamin yaro ne sai dai yaro ne amma a lokacin da ake yi ya ya kai sunnin tamiz ita sharika bayan ta da safi yanzu za ku yi musharaka ba ka zo ba ka yi musharaka da wawa ko wanda yake da taɓin hankali ba za a yi musharaka ba da wani ko ƙaramin yaro wanda bai kai sinin tamizu ba ba za ku yi sharika da shi ba saboda kaga ai bai san ba bai da tasarrufi cikin dukiya ana yi da wanda yake da tasarrufi a dukiya amma wanda bai kai tasarrufi yanzu in kuka yi da shi kaga kenan asara ce sau da shi ƙa'ida bai da tasarrufin dukiya lokaci ya yi da rabi ne idan rabi ake tada da ashirin tarar kenan mun ƙara zama sai mu sai mu tashi kenan wannan a sharika iya daga mu'amala ta musulunci da kuma sauƙaƙawar addinin musulunci yadda ya samar da irin wannan tsari na haɗaka kuma ana yi a kasuwanci ana yi a abinci ana yi a aiki duka ana yi a wannan nan a sami albarka addu'a ta bayan Allah ana wata addu'a ta abinan ba laihi ba ne ba don mutum ya ce amma wannan addu'a ne ba laihi ba ne wannan amma sa albarka marin ya sa albarka ne wannan ana kauna wannan addu'a ana haka ne yana da kyau yana iya daga kuskuren ai da muka yi da kuma abin da muka bari rashin nema ma diyanmu addu'a ta waɗanda ake kaunar samun ijaba ɗinsu ba he malami ba duk wanda ake kaunar abin shi yasa za ka magabata ko bako ne ma aka yi sukan neman kenan yin addu'a ga wannan wannan ba alaihi ba ne ba ka ce a yi ma wani ko a sa shi addu'a ko muna nema a sa wani cikin addu'an kaza duka mabaya ya nabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanne wace mu baya a tukwana eh wai shi karamin yaro ne ai ka gani ita mu baya a wani abu ne da mutum zai dauki alƙawari akan ba zai kaza ba yanzu daga wanda suka yi mu baya da manzara su sa akwai wanda ya sharɗanta musu cewa kar su roƙi wani wani abu wanda daga cikin cikin mubayar ko bulala su kawo da musu cewa mai komini a gane to yanzu wani abin an yi da karamin yaro kaga ai karamin yaro bai kai shekarun hankalin ba da zai kiyaye alkawarin abin da aka yi da shi tun da ba alkalmi a kan shi to shi ne manzala su san sai bai ya ce ai karamin yaro ne alamu sallallahu alaihi ربنا ظلمنا انفسنا ومن تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك